أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.
قال الله سبحانه وتعالى كما أن يشكر ما أن يشكر ko kuma ko ba ko kuma karatu ne karatu ne da ya mu hadewa da na alhamis da juma'a ko sai ya sa to a'udhu billahi minash shaitanir rahmanir rahim yarhamu rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu fil ardi yarhamkum fis sama inna sharra dawabi hakika mafi gada cewa a cikin halitta a duk ma ya duba alal ardi ba ke duk wani abu wanda yake yawo akan kasa inda lahi a gurin Allah a ta halitta gaba daya wadda ta fi lalacewa a wajen Allah a su ne waɗanda suke sun kurince anil haƙi daga gaskiya za a faɗi gaskiya amma ba ji za su yi ba albukun wanda suke bebaye sallazina la yaqilun wanda ba su da fahimta alhaka ba sa gane gaskiya a ce ga mutum an yi shi a suran mutane amma kuma za a faɗi gaskiya ba ji zai ba a saurara shi kansa ya faɗi gaskiya ba faɗa zai ba to wannan ya fi kowanne lalacewa shan kenan babban abin da ake bukata ko babban sharaɗin mutum ya zama ya zauna a matsayinsa na mutum a rayuwarsa ta duniya zama koyaushe aka faɗi gaskiya ya karba ya ƙoƙari ya saurari gaskiya hakanan kuma ya ƙoƙari shi a kansa in zai faɗi magana ya zama gaskiya ya faɗa in an kai masa gaskiya ya karba kuma shi in shi din ne zai faɗa to ya zamo ya faɗi gaskiya shi ne ya rike matsayinsa na mutum idan mutum ya zamo wannan ta gagara daga gare shi ba wannan ba kamantawa sai ya zamo ya koma dabba a ce ma a dabbobin ya fi kowace dabba ma lalacewa sai ya tashi daga matsayinsa na mutum ya koma wani abu lalatacce walau alimallahu fihim ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مبلسون.
آه، ولو علم الله فيهم خيرا لأبني سبحانه وتعالى ya san alheri a cikinsu da a ce ubangiji ya san alheri a cikinsu sa'adatar arziki kutubat da yake an rubuta a wasu bayan da ko amfanuwa da ayoyi la asma'ahum da ya ce da su isma'a ta fahim ji na fahimta walau asma'ahum da ce ya ce da su faran bisa ta gadiri wa kada alima Allah ya rafe mu alhali ya san cewa ba alheri a cikinsu da tawallo da sun juya mu rubun alhali suna masu kau da kai an kabulihi daga karɓar gaskiyar ina da don girman kai wa juhuda da nuna musu gare shi wato ba a ji in ma an ji da su ba karɓa za su yi ba ballantana kuma ba a ji da su din ba inda ji da su din ai bai da amfani inda dai ana ji da mutum ne wanda zai karɓa me amfanin gargaɗi ga wanda ba jin gargaɗin zai ba sai zama kai da kake gargadin kai ne karshen da yake bata ma wakace shi yasa babban manufa da gargadi ai a ce shi wanda aka gargada din ya karba ya يا ayyuha allazina أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
Ah, ku ya ayyuha allazina amanu ku ya wa'anda yake sun ba da gaskiya istajibu lillahi ku amsa in Allah ya kiran ku duk sanda Allah ya kiran ku wajibi ne ku amsa wannan rasul ku amsa da manzo aliyuhuma ne ake nufi da wannan ku bi su idza da akum idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ya kiran ku idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiran ku lima yuhyikum da abin da zai zama sababin rayuwarku min amri dini daga lamarin addini da abin da ake cewa bawaye na addini so ake ya samu rayuwa rayuwa madawwamiya cikin arziki shi yasa ake ce masa ya yi ko ya bari shi yasa babban abu mai raya mutum addini addinin nan shine babban abin da yake raya mutum ba wannan rayuwar ba wa mal hakaduna ila lahum wala ibu wa inna dara lahirata la hiya al hayawan yana sabab al hayat al abadiyya domin shi addini shine sababin samun rayuwa wadda take madoriya a cikin arziki har abada bawa yana cikin azurta wa fi wujubi ba ijabati alaihi salam wannan aya ta kunshi wajabcin amsa manzo sallallahu alaihi wasallam da fi salati ko da mutum yana cikin sallah ko da mutum yana cikin sallah manzo Allah ya kiransa wajibi ya amsa awal muradu bima yuhikum al-jihad ko ko abinda ake nufi da abinda zai raya kun yaki yana sababin ɗaikun domin yakin nan sababin wanzo ku ne idan musulmi ya zama ba su san su yaƙi abokan gaba ba to aiko sai an ga bayansu ko ko ma ba a gaba nasu ba su dawo kaskantattu sai yanda aka ga dama za a yi da su shi yasa wato yaƙi yake muhimmi a cikin addini ko a cikin rayuwa falau taraktumuhu da ce za ku kyale yaki ku ce ba za ku yaki ba lasu asala kumul kufaru da kafirai sun tumbike ku sun ga bayan ku aw shahada ko ku abin da ake nufi limai hikum ana an kira ku ga shaida ku samu shahada ku yaki tayo a wajen yakin nan ku samu shahada li qawlihi ta'ala da wani tabaraka ta'ala ya ce bal hayamin da rabbi bal wanda suke shahada suna nan rayayyu gurin ubangiji shi yasa limari hukum din nan akwai fassarori guda uku a ciki akwai fassarori guda uku wanda duk ya kawo su anan wa'alamu ku tabbatar annan lafiya ban yi sanahu wa ta'ala ku san cewa Allah ya hudu bai mar'i wa qalbi shi ke iya tsare tsakanin mutum da zuciyarsa bil mauti da sababin zuwa mutuwa a gairi kowanensa da an yi gayyiru matsa sai da hu tabbatar cewa ubangiji ya sauya abin da zuciya ke nufi ila ma'ara zuwa abin da Allah bai yarda da shi ba in kara shaka wata in ya kaddara zamowar wannan bawa tababbe in Allah ya kaddara zamowar bawa tababbe zai zama bawa yana cikin tunani a ayyukan alheri sai a juya masa ya koma kuma ba abin da yake tunani sai ayyukan shari ya zama ya ya gawurta ma a wajen ayyukan shari zuciya ta sa gaba ɗaya ta koma ba waccan ba ba wadda take dora shi akan aikin alheri ba shi yasa koyaushe bawa ya ta kokarin Allah ya dora shi bisa shirya ko yaushe zama an dora shi bisa shirya bawa bai da iko bai da wata dabara ta sa kai rike shirya in ba taimaka masa akai ba ba da kuma misali a cikin shi yasa abin da yake wajibi akan ku ku gaggauta an ila da ijabati amsawa la'allahu yarduku bikum ko dai da sababin gaggawar amsawa ko ga kiran manzo Allah zai tausasa muku wa annahu ilayhi tushurun ku sani cewa Allah zuwa gare shi za a tashe ku bai za zai ku ne muku sakayya bi amalikum da ayyukan ku wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko kana alaihi salam manzo Allah alaihi salam ya kasance kasira ma yaqulu fi du'a yana cewa cikin addu'a sa da yawa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini ya ubangiji wanda shi ke juya zukata zuciya tana nan a wayi gari nan take ta koma kuma nan ina roƙonka ka ka dora addini na ka tabbatar da zuciyata akan addininka ka tabbatar da zuciyata akan addininka sun mahazzarar mumini na fitnatan sannan kuma ubangiji subhanahu wata ala tsawata da mummunai daga cewa su kiyaye rigima la ta wasu zalamata da bata ke banci azzalimai ba bal ta um bari rigiman nan in ta zo ba wai kawai wanda suka tsokano ta za ta taba ba za ta taba ma wanda ba ruwansu wai fitnatu ikirarin munkari bainam mece ce fitinan kuwa ita ce a ce ana ganin abin da ba daidai ba amma a yi shuru ba wanda ya damu kamar ayyukan da ba ni aka taba ba mai na wani damuwa mutum an taba kwabansa ne an taba wani abu nasa shine zai damu amma an taba kin allah wannan bai da damuwa to irin wannan babban musiba ce wadda in ta abin da ke jawowa abin da aka ke jawowa in abin ya zo ba wai zai tsaya kan wani bangare ba kowa ma sai ya je afisnatul amwal wal auladi ko ko rigimar dukiya da yaya rigimar dukiya da yaya dukiya rigima ce babba yaya ma rigima ce babba inda Allah ke faɗa a wata ayar inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim dukiyoyin ku da yayan ku duk wata rigima ce babba ka hada ku da ita shi yasa in bawa an bashi dukiya ko an bashi yaya amma bai kokarin sarrafa wa'annan a cikin bin Allah ba ai sun zama babbar rigima a wajensa sun zama babbar rigima a kansa ma amalu kuma la auladu kun billati tuqarrubukum inda na zulfa illa mana mana wa amila salihah ai yawan dukiyar mutum ko yawan 'ya'yansa kai ya dauka haka yana nufin yana da matsayi wajen Allah ko daya sai dukiyar da aka yi kokarin bin Allah a cikinta sai daya inda aka yi kokarin dora su akan tsarin Allah akan addinin Allah su ne suke riba ga uba su ne suke riba ga iyaye wato wa'alabu to wattaku da kawai yace wattaku sinatan واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد to العقاب awo fitilar ta faru bil kalimati ko ko rigimar da ake nufi rigimar a ce musulmi a maimakon su zamo abu daya amma ya zama kowa ya ce shi ga inda yake so dole nan za a ba ba abu nan ba an baci bi kaulihi da yace wata gobe na dan ku kiyaye rigingimu in asabar ku dan sun zo muku in rigingimu na suka same ku la tusibana allazina zalamu minkum hasa samun nasu ba zai tsaya a kan waɗanda suke suka tsokano su ba ba wanda kai zalunci bane kada a cikin ku ba musibin nan ko rigingimin nan za su samu bal ta ummuhum wa ghayrahum bal za ka hada da su da su da wasu wata gawha yanda za a yi ko a jayi wannan bitar ke kirarin munkari shine in dai an ga an yi ba daidai ba to a fito fili a bayyana an yi ba daidai ba wal mudahanat bil amri bil ma'ruf a bar ah, wato goyen bayan wani dangane da umarni da kyakkyawan aiki a ce don wannan naka ne ya ji aikata abin da yake daidai amma ka tsaya kana ta nemo masa hanzari tunda dai naka ne ai ba daidai ba ne a ce naka ya yi ba daidai ba a naka ne kowa ya yi ba daidai ba ka nuna cewa ba daidai ne ba kowaye ko kai kanka ne kai ba daidai ba ka fito fili ka nuna kai ba daidai ba shi ne an kamo hanyar gyaruwa wata raƙil kalimati da kuma rarrabuwar kalma wato lalle a bar raba kalma duk abin da za a ga musulmi kansu ya haɗu ai ƙoƙarin wannan wata kasul fil jihadi da barin yin kasala a wajen yaƙi wata fa'ul bil amal wal aulad da barin yin alfarereniya yawan dukiya ko yawan yaya wa'adam ku sani annallah cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shadidul iqab mai tsananin azaba ne liman khalafa ga duk wanda ya saba wa umarnin sa duk wanda ya saba wa umarnin Allah to abu ne mai sauki Allah ya sauka masa da za- da azaba وردوا إلى أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to waskuru ku tuna iz antum lokacin da ku kuke dalilin yan kaɗan ba ku da yawa musar abu na filari an mai da ku ba komai ba a duniya ana ganin a iya hakke muku a sha ba abin da za ku iya yi ali makata a ƙasar maka yadda duk kun ƙuraishin ƙuraisha suna ganin ku dinnan ba komai ba ne suna ganin raunin ku wani hidabulin muhajirina kana magana ne ga wanda suka yi hijira daga makka suka koma madina ko wanda suka yi hijira daga sauran gurare suka koma madina wakila wasu malaman tafsiri suka ce lijimlatul sahabati a magana ana yin ta ne ga baki ɗin sabir da annal araba kullum yan larabawa da can kafin zuwan musulunci kanu azilla sun kasance kaskantattu ba komai ba ana ganin su ba komai ba sai a je farisa wa rum a hannun farisa da rumawa a sannan farisa da rumawa su ne manyan dauloli a duniya islam kun fi malikun yudau domin su larabawa ba su da wani sarki da za a ce za a bi shi ya ce mu ilai da za su haɗa kansu a gare shi fa azzahumullahu bi rasuli Allah ya ɗaukaka su da manzo sallallahu alaihi wasallam da hafuna suna jin tsoron an yi ta dafa kuma nasu kan mutane su rarce ku ya ya huza kumul kufaru ya huza kumul kufaru ya ce ba ba ba a ce kafirai su rufe ku bi suratin da gaggawa kuna jin tsoron kada kafirai su rufe ku da gaggawa min kullu waje ta ko'ina ya ce ba ba ba ya ahu za kun fa'awa ku ubangiji ya taro ku ilal madina fi zuwa madina fatta ma'atun bihi ha ku kaɗa a cikin ta wata hassantu kuka kare kanku bihi a madina min ada'ikum wato da haɗuwar taku a madina daga abokan gabanku wa ayyadakum ya karfafa ku bi nasrihi da taimakon sa alal kuffari akan kafirai da magana a ranar yakin badar wani zarko ya zo kafin na ɗaya ba ta daga dada da abu ba algana mai ganimin yaki la yakun tasku ko dai kuka ko dai wani amahu nemomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku Allah muku wannan ni'imomin ne yan ya gani za ku gode masa ko ba ku gode masa ba يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها المؤمنين لا تخونوا الله كف يدك وأنت hukunta abinda Allah ya faranta a kanku war rasula kaku wa inci manzo sallallahu alaihi wasallam bi tarki sunnati da barin sunnar manzo tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba tsarin manzo to a cikin hadisi manzo ne sallallahu alaihi wasallam idan wannan magana ce ake lijani ilmumin na gaba ke jan mummuni ila an kiyama ta haihu zuwa rana alkiyama inna hayy jami'il hiyana da kulliha da hana baki ɗayan ha'inci dalili ha wa kasiriya da ya kaɗan da mai yawa ha'inci gaba ɗaya tsari ne wanda ba a tafiya da addini in mai addini ba za a same shi da ha'inci ba an kaga ana ha'inci to haka ya nuna raunin addini ne a zuciyar mai ha'inci amma duk wanda addini ya shige shi yadda ya kamata yadda ya dace to ho da same shi yana ha'inci ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yana daga alamomin munafiki cewa in an yi alkawari ko an ba shi amana to sai ya yi ha'inci in an ba shi amana sai ya yi ha'inci wala tahunu amanatukum ko ku ce za ku ha'inci amana da take tsakaninku ma tumintum alaihim abinda aka ba ku amana a kansa min addini kamar bashi wa gairihi ko waninsa an ba ka bashi a amana ce sanda da aka kore ka mayarwa wanda ya ba ka bashi wanda shi ne daidai bi ma ba na kuma dangane da abin da ke tsakanin ku dangane da abin da ke tsakanin ku wannan ga alhali kun san wannan cewa amana ce wannan hiyanata kun san cewa ha'inci min akabahil qaba'i yana daga mafi munin abubuwan da suke munana cewa ha'inci yana daga mafi munin abubuwan da suke munana sun mahazzara yana ubangiji ya tsawatar da su sababan hiyana daga sababin ha'incin wahohu bulabali wani aulari wanda son dukiya da son ya'ya shi ke kawo ha'inci son dukiya shi ke kawo har ka danne ta wani dan ta shigo hannunka maimakon ka dobe ta ta shigo hannunka ne ta fuskar amana kamar yawa da mai aba kayansa amma su wannan abin sai sa a yi ha'inci ko son yaya wani yana yin ha'inci ne don wai sai ya tara wa 'ya'yansa wani abu in bi ha'incin ba gani yake to ai kai 'ya'yansa su tozarta ta kala sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله وأن الله عنده أجر عظيم wa'alamu ku tabbatar ana ma amwalukum cewa dukiyoyinku wa auladukum da ayyankum fitnatun rigima ce gare ku sadatulukum masu tsarewa gare ku an umuri lahira daga lamuran lahira fala yahmilannakum hubbuha ala alkhayamin kasar dukiyar ko san ƴaƴan ya dora ku kusa ha'inci duk irin yadda za ku so ƴaƴan ku ko yadda za ku so dukiyar ku kan wannan ya dora ku akan sai kun yi ha'inci Eh, ku tsaya ku bi Allah dukiyar sai ta yawaita gare ku in ma ba ta yawaita ba dukkan hantar da aka ba ku sai ta sai a sa mata albarka in ya fa a ba ku mai yawa wadda za ta zama tana ta wahal da ku Eh, ta ta yi a samu mai kuɗi kaɗan amma kuma dukiyar ta sa albarka ce gare shi shi yake sarrafa ta yadda yake so sai mai kuɗi da yawa amma dukiyar tasa ta zama wani alaƙaƙai gare shi kullum tunani yake kattaba ta kullum tunani yake ya za a yi ne ta gaba ya za a yi ne ta gaba ya rasa nutsuwa eh, cin abinci wannan ya ringa nema ya gagare shi akan tunanin da yake cewa ya kudin ne ya kudin za su yi ne ne, ya kada fa wani fa ya dauka to a haka nan su ma ya rigima ce babba babban ribar da shi ne a ce ka dora shi akan tafarkin Allah yadda zai zamo ya roto a ayo ne sanyin idanu ne gare ka eh, sanyin idanu ne gare ka ya tsaya aiki na gyara ya tsaya ai kula da addini a rayuwa to wannan shi ne an ci ribar da amma da abin da ɗa zai yi in ba wannan yi ba ai asara akai an yi asararsa wa anna la inda hu ajrun azim ubangiji akwai lada mai girma a wajensa liman asarrar lahi alaihim ga wanda ya fifita yardar Allah akan dukiyar da aya يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ya ayyuha allazina amanu ya wa'anda suke mummunai in tattaqullaha in kuka ji tsoron Allah fil amanati a wajen rike da amana riko da amana duk amana da take kanku kuka biya wa gairi ha da waninta to yi kasar an kun sayyadu to yi Allah kun furkada Allah ya sanya muku rarrabewa tsakanin daidai da ba daidai ba zai zama koyaushe duk abin da yake daidai Allah ya nuna muku shi a matsayin daidai duk abin da yake ba daidai ba Allah ya nuna muku shi a matsayin ba daidai din ba shine an sanya muku rarrabewa hidayatan shari'a fi qulubikum a cikin zuciyarku tufarriqu na biha da za ku iya rabewa da ita bainal haqqi wal batil tsakanin daidai abin da yake gaskiya da ko abin da ba daidai ba aw nasara ko ya sa muku taimako ya ba ku taimako yi faruku bainal mahdi wal murdi da sauran wannan taimakon ubangiji zai bambance tsakanin wanda yake da gaskiya da kuma wanda bai da gaskiya aw maharajan min shubhati ko ko ubangiji ya ba ku mafita daga dukkan wani abu mai rikitarwa an kaga mutum ya rikice to ya koma bincike tsoronsa ga Allah a ko kaga al'umma ta rikice ga wani lamari ta rasa ya zata to ta koma ta binciki tsoronta ga Allah wanda duk ya zaga tsoron Allah to duk abin da ya taso Allah zai nuna masa ya abin yake auna zaka ko kuma tsira amma ta zaro na daga duk abin da kuke tsoro kuke kiyaye fi dare ni duniya da lahira in dai an zaga tsoron Allah to an tsira daga duk wani abin tsoro na duniya akan nan ma an tsira daga duk wani abin tsoro na lahira wai ka tsara ku sai ya Allah ya kankare muku zunubanku ya tsoha Allah ko ya tsorka yasturaha Allah ya sutarce ku ita wai ga lakum Allah ya muku gafara bin tajawuzi da ya ce muku wal afwi da yi muku rangwar wallahu dhul fadl azim ubangiji na bishin baiwa ne baiwa da take mai girma fi ma wa adahu lakum dangane da abin da ya muku alkawari ala taqwa matakar dai kun ji tsoron Allah tafarrulu minhu wa isa wanda wannan baiwa ce daga gare shi kyautatawa ce daga Allah tabaraka ta'ala ba wai don kun cancanta ba a'a don zuwan baiwa ne daga wajen Allah tabaraka ta'ala وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين wa idza yamkuru fasko ya Muhammad ka tuna ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza yamkuru bika allazina kafaru wa ga tunda kafirai suke ma makin sai suka zauna suna kulle kulle ya za su yi su ga bayan lamarin ka bai makkata a makka wa ga ta ma'ulil mushawaratu fi shanika sun haɗu don su yi shawara game da lamarin ka da dalin nadwati a gidan da ake taruwa na shawara a lisir doka ko dai su daure ka bilhamsi su tsare ka wani sake su daure ka fi mai a wani daki in ya so sai dai a ringa mika ma abinci ta taka a wai baka loka ko kuma a ce a sai ma aika aika kullu gaba ɗayan su sado sai ma aika aika ka kalli rajulin wahidin kamar da a ce mutum ɗaya ne ta kema aw ya hurjo ko ko su fidda kai min makata daga makka ha'iman yana da kana mai ɗimauta alawa ke ka baka san inda za ka yi ba wayan kuruna ko shi kafiran nan suna makirci bika da kai wa yankurullah Allah ne musu sakayya akan makircin da suke ma bihim Allah na makirci da su bika da Amurka ya tsara lamarin ka ya za ka yi ka fita ya za a yi ka samu mafita ya na waha ilai ka bada baro ta kusa cewa Allah ya ma wahayi da irin tsare-tsaren da suka yi wa amara ka bil khuruj yau wace ka da fita fa awa ka ila al madina Allah ya taro ka zuwa madina wa ayyadaka bi nasri ya karfafe ka da taimakon sa wallahu khairul makirin ubangiji shine fiyayyen masu sakayya akan duk wasu kulle kulle alamuhum bihi ya fi duk wani mai da'awar sanin kulle kulle sanin kulle kulle wa illahu alaihi da aka saki khairul makirin ga Allah mushakalatu mushakala ne abinda malaman balaga suke kira mushakala wanda wasu suka ce ba hakika bane ba majazi ba yanda shi shi Abdullahi yake faɗa bin sa tafsir bainahum al-alam wal mushakala wa kullu lafzin qabla an tastamila masu da yawa kamar shi kansu Zalaluddin Suyudi ya dawo a fatuwar da ya bayar daga baya akan tafiya akan cewa ita mushakala majazi ce majazi ce a, wato alaƙar ta shine surantuwa da suran a, wato abin da aka aro abu ne wanda yake ya surantu da surar abin da aka aro masu yanzu misali aka zana zaki a jikin bango aka ce ai wannan zaki ne da me yasa aka kira shi zaki saboda surantuwar wannan zanen da suran zaki wanda aka sani an alakar mushakala kenan yadda yake bayani a amsar da ya bayar amma da tun da farko ya tafi akan cewa ai ita mushakala ba hakika ba ce ba majazi ba to wai za tu la alaihim وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين wai za tu la alaihim ayatuna idan ana karanta wa kafiran nan na na makka ayoyin Allah alqur'ana qur'ani qalu sai su ringa cewa garsani na mun ji mun ji launa sha da kuna misla haza wai da sun ga dama ai da sun zo da kamar qur'ani da sun so da sun faɗi kamar qur'ani qalahu abu jahal mai faɗar wannan shine abu jahal kama fil buhari yanda buhari ya fidda hadisi awil na rubunul harisi ko ko wanda ya faɗa shi ne na rubunul harisi na rubunul harisi shi ne ya faɗi wannan to a in haza wannan bai zamo ba illa sabiru lawwalina sai ko tsare-tsare ko rubuce-rubuce ne irin na mutanen farko nukilat ilai da aka ciro ta zuwa ga ƙur'ani ko aka ciro ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam وإذ قالوا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من من عندك فأمطر فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم wai kalu tuna yanda kafiran nan suka ringa cewa Allahumma ya ubangiji in kana za wal haka min da kai da wannan magana da annabi ya zo da ita ita ce gaskiya daga wajenka a wato in kana hazal ladhi yaqra'uhu Muhammadu da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta zama huwa al-haqqal munazzal min indika shine gaskiyar da yake an saukar da ita daga wajenka to fahim da rana na hijarka to wai ubangiji ya kai musu ruwan duwar wasu mina sama'i daga sama mu'addatan lil azabi a na da yan azaba kama an zarta ala qawmi ludi irin yadda ka saukar da mutanen annabi ludu wa sabin fili ko wanda suka zo da giwarsu don su rusa kaba a maimakon su ce Allah in wannan magana ƙura'anin nan gaskiya ne daga wajen ka to ka dora ka shiryar da mu zuwa gare shi ka shiryar da mu zuwa gare a'a saboda gatsansu da wai nuna tabbatar sun tabbatar ba gaskiya ba ne shi ne suka faɗi wannan magana cewa to a sako musu dogon tsoman daga sama a wikina ko ko ka zo mana bi azabi na da azaba mai radadi mulimi mai radadarwa ala in kare shi bisa musun qur'anin da muka kada hu abu jahal abu jahal ne ya faɗi wannan kamar ta sayyani inda yake ya zo a hadisin da buhari da muslim suka ruwaito aw na rubnul haris ko ko ya faɗa haka shine na rubnul haris da aka faɗa a baya wanda da abu jahal din ne da na rubnul harisi duk abadar aka kashe su shi abu jahal tun a wajen kafta yakin aka kashe shi shi ko na rubnul haris an kama shi ne aka taho da shi ana hanyar dawowa madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka sare masa wuya har yake cewa yanzu ko duk da aka kama ba wanda zaka ce a sare wa kai sai ni sai manzo Allah ya ce ai dukkan su ba wanda ya kai ya kai a wajen tsananta cutar da musulmi ba maganar da baka faɗa mana ba ba maganar da eh, baka faɗa mana ba manzo Allah ya umarni a tsare kansa sai bayan an tsare kan nasa sai yarsa ko yar uwarsa ko tailata ta zo take faɗa take faɗa wasu waƙoƙi da ta faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ban innal usaila mazinnatu من صلح حامسة وأنت موفق هل يسمع أن النور إن ناديته أم كيف يسمع من يريد لا لا ينطقه زلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تفتح محمد ولا أنت لنء كريمة من قوم من قومها والفهل فهل معرب ما كان لك لو مننت وربما من الفتى وحوى المجيز المخنق أو كنت قابل بدية ففديته بأعز ما يبلى به من يغلبه da manzo Allah ya ji wannan baitocin nata sai kuka da a ce kin zo kan kashe shi da na kyale shi saboda ki da a ce kin zo kafin a kashe shi da na kyale shi saboda ki to sun bayyana sannan ubangiji ya bayyana ma waje bai mahalahu abin da ya wajabta aka saurara musu a gaggauta musu azaba ba sai zalikal wakati a wannan wakatin da kaulihi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وما كان الله وما كان وما كان الله معذبهم ليعذبهم
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله مريدا ليعذبهم ألا باشر نفسه يمس عذابه ما سألوا دان سنة شواء سوك مصر عذابه gaggauta azaban nan da suke ba za ta sa azabar ta saukan musu ba sai san da Allah ya nufi saukan musu da ita wa an da biyu bayan da za a kwace Allah ya saukan musu da azaba alhali kana cikin su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam da zalika lokaci a wannan lokacin da suke ta wannan kato baran magana idan lam tu'azzab ummatun illa ba da huruji nabiha wal mu'minina minha dan tsari na ubangiji subhanahu wataala shine duk wata al'umma duk bannan da za ta yi ba a cewa a saukar mata da azaba sai ko bayan annabin da aka aiko mata da wanda suka yi imani da shi sun fita daga cikin al'umma to sannan ne za a saukar mata da azaba sannan ne za a saukar mata da azaba shi yasa lokacin da mala'iku suka zo jin annabi ibrahim suna faɗa masa sun zo ne faɗa azaba ga mutanen annabi lulu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursala alaihim hijaratan min tin annabi ibrahim yake cewa da su ya za ku da wannan mutane bayan ku annabi lobi yana ciki inna fi haluda kala inna fi haluda sai mala'ikun suka ce masa ananu alam man biha sai mun bi ka sanin waye a ciki lanu najiyannahu wa ahlahu ba makawa kafin a saukar da azabar sai an tabbatar an tsere da shi da wa'anda suke nasa da wanda suke nasa ta da suka je ko wajen nasa aka su faɗa masa inna rusulu rabbika لن يصلوا إليك فاصل بأهلك بجد من الليل ولا تفهمكم أدون إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه وما كان لا معذبا بعد ذلك وبنجي مصر عذابا ومن يستغفر الله قد يصنع استغفاري بقول في دوابهم نسكت ودوابهم سغفرانا وبنجي من أن من غافرك أو المؤمنون المسرفون فيهم يستغفرون koko mummunai da kafiran nan suka rena suka hana su fita su hijira suna ta yi su ifari kama kan kamar da bangiji ya ce lauta zayyalu la'azan lallazi na kafaru da a ce mummunan nan da suke cikin kafiran nan za su fice daga cikin kafiran nan take da an sako wa kafirai azaba da mun saukarwa da kafiran nan azaba wato wannan da yake nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ashe amana ce ga al'umma yasa ko da bayan sako sanda ake ganin ai baya nan wato in aka riko da tsarinsa aka riko da istighfari sai zama an tsira daga azaba barin tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam barin istighfari shi ke kawowa al'umma take fadawa a halin kakalikaye amma matakar za a tsaya a tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama kamar manzon Allah yana nan ne kamar manzon Allah yana nan ne ana bin tsarin manzo to abin yana nan shi yasa Tirmidhi sanda ya jami'in sunan ɗinsa yake cewa man kana fi baiti hazar kitab fa ka annama fi baiti nabiyyun yatakalla wanda wannan littafin yake gidansa to ai kamar ya aje annabi ne a gidansa yana magana ya san da za a tsara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ana nan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma lahum وما له ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون
yanzu bayan annabi ya fita Allah ya azaba Allah a ce Allah ba zai musu azaba ba suna da wata kariya da za ka kare su daga a ce Allah ya sauka musu da azaba a yanzu bi saifi ta fuskar a tsora manzo a da mummune a kansu su sassare su da takubba ba da wuri ta bayan mustafafina bayan ko ka fita daga cikinsu musulmin da ake ganin ba komai ba ne wanda aka rike su ma sun samu fita me zai hana yanzu a ce su gamu da azaba fagar azaba hakika ubangiji ya sauko da kafiran nan azaba bi badrin a yakin badar wa gairihi da wani an kashe mutum saba'in an kama mutum saba'in an kashe manya-manyan su su abu jahal suna rabin laharin su kuma su duk an kashe su wahum ya duna alhali suna hana yamna unan nabiya suna tsare annabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina daga mu'minai an al-masjid al-harami daga masallaci mai alfarma an ya dufo bihi a ce sun yi su kare su su dawafi da shi ba su yadda annab sallallahu alaihi wasallam da sauran mummune su dawafi da ka'aba ba wa hobin azami jidaya ce wannan ko yana daga manyan laifuffukan su hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hana sahabbai yin dawafi da ka'aba wannan yana daga mafi girman laifuffukan mutanen makka me yasa iz ya'tarifuna domin su da kansu sun yadda annahu la yahillu man u'adin min ziyarati baitillah cewa ba daidai bane a hannun wani daga ziyartar ɗakin Allah wa ma zalika takabu amma tare da sun san cewa ba daidai bane a haka din su suka aikata su suka aikata wa ma kanu auliya ba su kasance na Allah ba ko ba su kasance na masallaci mai alfarma ba inda suna Allah ne da ba su hana masu bautar Allah bautawa Allah ba ko da suna masallaci ne mai alfarma ai da ba su hana wanda suka zo masallaci mai alfarma don ibada yin ibadar ba kama zamo irin yadda su suke fada inauliya uku ba wanda suke masu kula da masallaci ko na masallaci illal mutaqun sai ko masu tsoron Allah mina shirki masu kiyaye tare da wani da Allah wal mushriku shi wanda yake mushriki najasu najasa ne إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا لا يصله لولاة بيت الله بيداتي أتي شيني ويزي كل دا لكن الله با أتي كافري كما يقوم شيزي كل دا لكن الله أي أبو يا أبي أي واتو يا رفا كيكينا wanda yake najasa kafiri ai najasa ne walakin asalam lalam sai da abin da yake damun su da yawa daga cikin su san Allah la talahum alaihi cewa su dinnan ba su da wani kula ba da masallacin nan mai alfarma wala min Allah hakan nan ma kuma su dinnan ba wai na Allah bane suna daukar kansu a matsayin na Allah alhali ba na Allah bane وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتسبيحا وذكر عذاب ما كنتم تكفرون وما كان صلاته addu'a da suke ko ibada da suke inda baiti a gindin ka'aba ba wani abu ne illa muka an sai ko su ringa fito a zauna ana fito wannan ya zo cewa a yi wancan fito kaga wannan wanda ya taho wata biya sai ya tafuka ta sai ka bile da ni tafi da hannu ya ruzu bai nawa masu to yanda murya za ta to tsakanin tafuka jalo salata min nur illa ibi sun mai da sallata su ko addu'a ta su ta koma wani nau'i na wasa a zo kula azaba a tunda ko haka ko kamar da lamarin addini to ku dandani azaba bil qatari ta fuskar gabuwa da kisa wal asri da kame ko kila lahum zalika an fada wa kafiran nan na makka wannan magana bi badarin a ranar yakin badar bima kuntum takfurun saboda irin kafirce wanda kuke bisabab istimrarikum ala al kufri saboda dorewa ku bisa kafirci innal ladina kafaru إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون inna da zina kafaru a ƙiƙa wa'annan da suka kafirta yin fiƙo na amwalan suna ce da dukiyoyinsu da ya suddu an sabilillah wai dan su ga sun hana mutane da sababin kuɗin da suke kashewa daga bin tsarin Allah kullum kafirai kashe kuɗi suke yi akan ne akan wai su raba bayan Allah da addinin Allah kal mutumi na min kamar yadda masu cewa daga cikinsu lamma haraju yayin da suka fito litana kiliri don tarar ayarin nan a 'yan kasuwan nan nasu wa kanu su ne ashirar rajula mutum goma sha biyu ne ribu kullum ashira jaza'ira kowannen su yana yanka raƙuma goma jaza'ira din jam'in jazuru jazuru alan naubati in wannan yau ya yanka gobe sai wancan jibi sai wancan zata sai wancan haka dai suka yi haka suka ringa yi wa kare siyana ko kuma a yanzu yanda kafiran suke musamman a yi kokari a tsora wa musulmi wani abu mara daɗi sannan kuma a zo da sunan za a taimake su da da sisar ya za a yi araba su da addini ana da sisa da sunan taimako amma da sisa ta ya za a yi araba su da addinin su ko kama abu su biya lamma jama'a da ahabishu yayin da ya tara baki da suke zaune a makka ahabishu baki wanda suke zaune a makka fi wakati uhudu a yakin uhudu fasa yin fi koda kafiran nan za su tafshe kudin nasu wai don su ga sun raba bayan allah da bin tsarin allah su mata kuma alai masu amma karshe zai zama wani dama ne gare su ba wanda zai bi su sai wanda Allah ya nufi batar amma ba haka ba wanda suke na Allah suna nan a na Allah su gama kashe kudin su ya tsara kudin su amma abin da suke so bai samu ba sun mata kono alaihim sannan ta zama ya ji batul amri a ƙarshen lamarin hasanatan dama ne gare su lifawatiya domin ba kudin wafawati ma da kuma abin da suke nufin samun bai samu ba an waye gari ke don irin yadda ake fada ba tarkon ba tsuntsun dukiyar ta su babu abin da suka sa kuma musulmi za su bar addinin musulmin ba su bar addini ba sun mai gurabun sannan kuma a ƙarshe a rinjaye su fi duniya tun anan duniya liyanar akibata domin ƙarshe a bayyabo bil muttaqina ta tabbata ga masu tsoron Allah wallazina kafaru haƙiƙa wannan da suka kafirai minhum daga cikin su ila jahannama yusharun ana tashin su ne zuwa wutar jahannan filayar ta lahira ya sabuna za a kora su ne zuwa wutar jahannan
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ya zai zalla wani hadisa ɗan ubangiji ya ware wanda yake mai dauɗa muna shi ne alkafir kafiri ya filal kafira ya filal kafira don ya ware kafiri mina tsaye daga wanda ke tsarka almumin shi ne mumin au ma an fakar kafiru wal mumin ko kuma a ware abinda kafiri ya ciyar shi ne hadisu da abinda mumin ya ciyar shi ne tsaye ila aiki da suka cewa shi na kafiri ya yi hasara babba bai mora abin ba a duniya bai mora ba a lahira warrefi da riba ta dangane da mummuni shi mummuni wanda yake yana cewa ne don ya taimaka wa addinin Allah ba da kafirai suke cewa ba don su gabayan addini to shi kuma shi ne samu riba riba madawwamiya wai da alal hadisa ubangiji ya sanya abin da yake mummuna ba mai kyau ba ba arawa ba ne ya zama sashen suna kan sashe fayar kuma hu jami'an ya hada shi wani akan wani wani akan wani wani akan wani gaba daya ya tsala ya jama'a hu mutarakim ya tara shi yana wani akan wani wani akan wani wani akan wani mutarakiman ba ruhu ko gaba da sashen sa ya hau kan sashi lifadin bihari saboda tsananin matsatsun su yawan su auyoron mu illa da kafiri ma an faɗa mu ko ko a ɗauko abin da kafiri ya kashe a nan duniya don ƙoƙarin ya ga ya raba bayan Allah da tsarin Allah a tara zuwa gare shi zai zada rihi azabuhu domin azabarsa ta daɗu da wannan sai ta alahu fi jahannam ubangiji ya sanya shi gaba ɗaya a wutar jahannam a sanya wanda yake mummuna a cikin wutar jahannam ulaka mulhasiru kai masu wannan makoma su ne wanda suka yi hakikanin asara ba wanda ya asara sai wanda ya tsinci kansa a cikin wutar jahannam gashi kuma an ce ba shi ba fita kullal husrari sun yi hasara karshen hasara jahannam hasiru an fusammu amwala domin sun yi hasarar kawunan su sun yi hasarar dukiyoyinsu sun kashe dukiyoyinsu akan manufa manufa bata samu ba a nan rayuwar duniya a lahira kuma ake musu azaba madawwamiya akan wannan manufar tasu قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين kulli da zina kafar ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ce ni da wanda suke kafirai in yantahu in za su daina kafirci in za su hannu an alkubri daga kafircin wajen tare na biyu su daina yaƙi da anar sallallahu alaihi wasallama to yi wufar lahun ma ɗaukala a gafarta musu irin laifuffukan da suka yi a baya abinda suka yi a baya to sai allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu wa in ya hudu an ya zammin kana kowane irin zunubi ne kuwa in wani zunubin da sai Allah zai gafarta musu fa inna islama domin shi musulunci ya jogo ma kabla yana yanke duk wani abin da aka yi na banna kafin a musulunta ya sa kafiri da abin da ya yi a baya to yana musulunta sai zama an yafe masa wa in ya udu in ko suka ci gaba istamaru allah kuma da suka dore musu kafircin wacce tare da yake da manzo fadar mara sulusu lowarin hakika tsarin allah a cikin al'ummun farko ya riga ya gabata sunnatuna fihim irin tsarin da allah yake tafiyarwa a cikinsu bila hilaki wanda wani tsari ne ko shine cewa za a halakar da su fata zalika na fa'alu bihim haka su ma wa'annan a ƙarshe allah zai halakar da su وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقاتلوهم يا قوم من ku tsaya ku yaƙi kafiran nan illam yantahu matuƙar dai ba su daina kafircin da suke ba hatta la ta kona birnatu a gari ba wata rigima a duniya hatta la yujada shirkun wara lalo har ya zama ba za a samu tare da wani da Allah ba ba za a samu wani nau'i na bata ba ana yin yaƙi ne don tabbatar da manufa mai girma shine a daina tare da wani da Allah a daina bin duk abin da yake bata fahimnin ta hau idan waya kuna dini kullu hulillah ya zama addini gaba ɗayansa ya koma na Allah laisa da gairihi fihi nasibu wannan Allah ya zama bai da wani rabo a cikin addini Allah kaɗai ake bautawa ba a bautawa kowa in ba shi ba fahimnin ta hau idan suka hannu ayran kuma an kufri daga kafircin da da suke kai fa'inna lahi ma ta amalu na basir to ubangiji ko bi ma ya amalu na basir yana ganin duk abin da suke aikatawa duk abin da suke aikatawa to Allah yana ganin su fa jazihim bihi zai musu kyakkyawan sakamako akan haka وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير wa in tawallaw idan ku suka juya da baya adil imani daga su ba da gaskiya ba su yadda sun ba da gaskiyar ba fa alamu to ku musulmi ku ci gaba da abin da Allah ya dora ku akai ku tabbatar annan la maula ku cewa ubangiji shine mai taimaka muku wannan da suka rubuta maula din ba haka ake rubuta ba ko a tsarin rubutun lambin jikin kafin ake yi sai dai a yi alif ja a wajen ko ba lamalif ake ba ku sani cewa ubangiji shine mai taimaka muku maula an faɗa cewa yana da ma'anoni har guda 21 ɗaya daga ciki shine mai taimakawa ma'ani maula ahadun wa ishirun maliku rabbun nasirun wal aqrabuun nasirun shine ma'ana ta uku maliku rabbun nasirun wal aqrabuun a ubangiji shine mai taimaka muku shine zai jibinci baki ɗaya lamuranku ni'imal maula ba da la mai taimakawa huwa wanda shine ubangiji wa ni'imal nasir ma da la majibincin lamari ma da la mai taimakawa lakum gare ku ku musulmi hais allazi la yughlabu wanda yake ba wanda ya isa ce zai rinjaye shi wanda ma ya taimakawa ba wanda ya isa ce zai rinjaye wa inna jundana lahumul galibuna in yansurkumullahu fala galiba lakum Allah ya taimake mu Allah ya taimake musulunci Allah ya taimake musulmi a duk inda suke Allah ya taimake musulmi a duk inda suke Allah ya kare kafirai a duk inda suke Allahumma salli ala